ana ga ta malam sun shirya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن الصلاة التابعين والعلماء العاملين والأئمة العربة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين آه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، الحمد لله يو الله يقيم عشرين قوة صفر shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ranar da ke ashirin ga watan Nuwamba shekara dubu biyu da sha shida shekara ta miladiya to kafin mu fara ga wannan hajjiyar rukayya matar alhaji Usman Abuja ita ce ta ba da littafin nan muwatta guda hamsin domin a karanta a cikin masallaci Allah ya saka mata da alheri kuma Allah ya sa mata sadakan jariya da haka duka wanda suka taimaka na ganin cewa an karanta wannan littafi kuma an yi wannan karatu Allah ya saka mata da alheri to kamar yadda muka sani cewa ko karatun hadis da aiki da shi kamar yadda magabatanmu na kwarai suka fassara shi shine zaman lafiya ga musulmi kuma Allah ke cewa falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi din shin me yasa ba za a samu daga kowace jama'a daga kowace kungiya a samu jama'a wadda za su fita su fahimci wannan addini domin su dawo su yi ma mutanen su gargadi to Allah da rahmashi sai fitan muna da malamai cikin wayannan manyan malamai da Allah ya fitar suka fahimci wannan addini shine Imam Malik ibn Anas mawallafin wannan littafi almudawwana wannan imam malik din nan malamai da yawa suna cewa busharar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi yace yushaku an yadriba an-nas akbad al-ibil yatlubuna al-ilma wa la yajiduna aliman a'lama min alim ahli al-madina an kusa tun lokacin annabi yake cewa yushak mutane sun kusa suna tafiya neman ilimi kuma ba za su samu malami mai ilimi kamar wannan malamin mutanen madina ba shi yasa tun malamai na lokacin malik suke cewa suna ganin wannan malik ne domin ba a taɓa samun wani malami wanda yake daga nesa ana zuwa ana hawan raƙumma neman ilimi ba kamar malik ibn anas ko da yake madina cike take da malamai tun daga sahabbai tabi'ai sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake garin Madina yace al-madinatu kalkir wato ita kaman wuta ce ta makeri me take yi wato tanfi khabasaha wato takan kore dattinta da kazantarta wayan sa'u tayyibuha kuma abunta mai kyau yakan ƙara haske kamar yadda wuta take gyara ƙarfe haka madina take gyara saboda ka in ka haɗa zarfu makan wa zarfu zaman aka duba lokaci aka duba kuma mutane da kuma muhalli wuri sai ku ga cewa ilimin da ya fito daga madina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alherin mutane su ne wanda suka yi karni da shi sannan masu bin su sannan masu bin su in ka duba wayannan dalilai za ka gane cewa wanda ya riko da ilimin da ya fito daga madina a wannan zamani to shi ne ingantaccen ilimi na bauta wa Allah da shi Allah ya ba mu muwafaka to muna karanta al-muwatta nan muna babun naumi an sala wannan babi in mutum yayi bacci sallah ta kubuce mishi me hukuncin yace haddathani yahya an malik an ibn shahab عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل an ruwaito daga sa'id bin musayyib yana daga cikin tabi'ai babban malaman tabi'ai kuma yana daga cikin fuqaha as-sab'a manyan malaman fuqaha na tabi'ai na Madina me yace shi ya ruwaito ne ba tare da faɗa wani sahabi ya gaya mishi ba domin shi bai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma da yake babban malami ne ba kai wannan ba an san sahabban da yake ruwaitowa daga gare su a cikin su akwai Abu Huraira daga baya wayanda suka ruwaito wannan hadisi sun ruwaito shi daga Abu Huraira wato yace anna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min Khaybara lokacin da manzon Allah ya dawo daga yaƙi na Khaybar Khaybar gari ne na Yahudawa wanda aka kai musu yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba aliyu bin abi talib radiyallahu anhu tutan zuwa yakin khaibar domin a samu nasara a wurin kuma Allah ya buɗe musu garin ya azurta su to shi na kafala kafala yake dawowa daga wannan yaƙi asra hatta idza kana min akhiril layl asra shine yayi tafiya cikin dare wannan wurin tafiya cikin dare ta fi ma mutane daɗi a kan rana domin ƙasa ce mai zafi mai sahara saboda haka sukan yi tafiya cikin dare hatta idan kana akhirar la'ila ko hatta da ya kasance ƙarshen dare wato ƙarshen dare ya zo an rasa an rasa shine a saukar da ayari a zauna a huta a yi bacci wato da suke dawowa sai kusan ƙarshen dare sai suka sauka a wani wuri wa ƙala li bilal manzo Allah ya jawa bilal ikla lana subha wato kai muna tsare ka tsare muna asuba domin an yi tafiya an gaji kuma an tsayar da zango za a kwanta a huta to tsoron kada lokacin sallan asuba ya wuce mutane sai annabi ya ce kai bilal ka tsaya ka yi muna tsaron asuba ikla lana asubha ka tsaya ka yi muna tsaron asuba wato kowa ya kwanta ban da kai kai kai hankuri to wa nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu annabi ya bacci tare da sabon shi wa kala a bilalin amma bilal ya tsaya na tsaro tsaron nan da ya tsaya yana yi shi sai yana yin raka'o'i yana salloli raka'a biyu biyu komin asuba ta zo ma qaddara lahu wato ya tsaya ya tsare musu dare abinda Allah ya kaddara mishi ya rubuta mishi thumma sanada ila rahilatihi rahila shine raquma shi raquma tana ginshike zaune sanada ilaiha da ya dan gaji sai ya jingina a raquma shi dan jingina wannan da yi wa huwa muqabilul fajr gashi ya kusanci yana fuskantar al-fajr ya fito fa ghalabathu ayna sai idon sharin jaye shi bacci ya kwashe shi falam yastayqiz rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala bilal wala ahad min ar-rakab wanzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tashi ba fajir ya fito haka nan bilal bai tashi ba haka nan ɗaya daga cikin rakab wannan ayarin wanda suka hau wannan rakon man ba su tashi ba hatta darabatuhu shams har sai da rana ta fito zafin ta da ke su ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يتاشى أفرقسي فقال فقال بلال فيما تاشى دك أفرقسي في بلال يتي يا رسول الله أخذ نفسي الذي أخذ بنفسك منظر الله wannan da ya rike raina wato wanda ya rike raina shine wannan da ya rike ranka kun ga hujja mai ƙarfi kamar yadda kai ma baka tashi ba wannan da ya rike ranka ni ma haka shi rike raina saboda haka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqtadu iqtadu wato ku tashi mu kori dabbobin mu mu tashi daga wurin nan fa ba'athu rawahilahum saboda haka suka tashi suka kori dabbobin su waqtadu shay'an suka suka kora su dan kadan zuwa wani wuri kadan ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاه sai suka tsaya sai annabi ya ce kira sallah aqama salat ɗayar da sallah wa kuwa iqama fa salla bihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subha sai annabi ya sallan asuba da su thumma qala hina qada salat ya qala sallah sai annabi ya ce musu me man nasiya salata falyusalliha wanda ya mance sallah to yi wannan sallah idza zakaraha lokacin da ya tuna wannan sallah فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه دومينكو الله لا فداسي كل التافين شي وأقم الصلاة لذكري كتير دفلا دومين أمبتونا كو دومين تناواتا nan kenan in ka mance da sallah sai ka tuna sai ka tsayar da ita domin ita sallah zikiri ce babin nan yana nuna mana ashe wanda yi bacci sallah ta kubuce mishi in ya farka ya tuno da sallah ya rama ta amma wancan satin mun ce in mutum su ma yayi su ma yayi ba bacci ba sallah ta kubuce mishi domin su ma da rashin lafiya to wannan ba zai rama sallolin da suka wuce ba matukan lokacin ya wuce shine bambancin wannan da na bacci to sai zo kuma da wani hadith mai kama da shi nan yace wa haddathani an malik an zaid zaid bin aslam annahu qal shi ma zaid bin aslam yana daga cikin manyan malaman tabi'ai can sa'id bin musayyib ne nan kuma zaid bin aslam duk cikin manyan tabi'ai yazo da wani hadisi mai irin ma'ana haka shi kuma me yace arrasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatan wato wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da ayari arrasa wato sun saukar da ayari don su yi bacci laylatan cikin dare bi tariqi makka a hanyar makka wa wakkala bilalan sai ya sa bilal ya ba wato ya wakkalta shi an yuqidhahum lis-salati ita da su sallah sallan asuba kenan wa raqada bilalun wa raqadu sai bilal ya kwanta su ma suka kwanta hatta sai kazu har sai suka tashi wa qad tala'at alaihim ash-shams rana ta fito akan su fastaiqadha al-qawmu wa qad fazi'u mutanen suka tashi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi sune mutane al-qawm suka farka gashi rana ta fito fa fazi'u suka firgita fa amarahum rasul sallallahu alaihi wasallam an yarkabu hatta yakhruju min dhalika al-wadi sai annabi ya ce to ku hau dabbobinku mu fita daga wannan fari wannan rafi وقال إن هذا وإن هذا واد به شيطان النبي يقول wannan rafin nan fa da kuka gani akwai wani shaytan ba ash-shaytan ba inna hadha bihi shaytanun akwai wani shaytani wato nakira farakibu hatta kharaju min dhalika al-wadi saboda haka suka hau dabbobin su sai da suka fita daga wannan rafi thumma amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yanzilu da suka fita daga rafin sai annabi ya ce ku sauko wa an yatawadda ku je ku yi alwala wa amara bilalan an yunadi bis salati aw yuqim yace bilal ka je kai kiran sallah ko ko yace bilal ka yi mana iqama fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas manzo Allah ya salla da mutane sun man sarafa ilaihim sannan ya juyo zuwa gare su wa qad ra'a min faz'ihim alhali annabi ya ga firgitan da suka yi cewa rana ta fito ba ta yi sallah ba ya jama'a annabi sallallahu alaihi wa kanshi da sahabban shi tsallantin rana ta fito sallan asuba amma suka firgita suka firgita to mu laifuka wani iri muke yi bai dame mu ba sallafa kuma ba laifinsu ba amma sun ji tsoro ya aka yi sallan ta kubce musu duk da haka kuma sun ɗauki ihtiyat shine sun ɗauki hanyar da za su kare kamar mutum ne sa agogo ya sa mishi alam amma kaga ya kokari ya kama da zai yi to mu yanzu wani in ma zai kwanta alam din yake kashewa kada ma ya dame shi ko ba ka ba ta Allah shirye da mu to nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo zuwa gare su yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha qabada arwahana walau sha'a la raddaha ilaina fi hini ghairi haza kun ga Allah ne ya ɗauki rayukanmu da arwahana Allah ne ya ɗauki rayukanmu walau sha'ala rabda hada Allah na so da sai mayar muna da rayukanmu ilaina zuwa gare mu fi hini ghairi haza ba cikin wannan lokaci ba wato lokacin fitowar alfijiri tunda har muka yi latti Allah ya dawo mana ita bayan rana ta fito to Allah ne wannan abu fa idza raqada ahadukum an salah saboda ko wani ku in yayi bacci an salah daga yin sallah har lokaci kubuce aw nasiha ko ku yamance da sallan thumma fazi'a ilaiha sannan kuma ya firgita zuwa ga wannan sallah falyusalliha kama kana yusalliha fi waqtiha to yayi sallan nan kamar yanda yake salla a lokacinta yanda yake a lokacinta haka zai yi ta a wannan lokacin da ya ya wato in ka zaka qada'i zaka yi ta kamar yanda take saboda ka in sallan asuba ce ta kasance raka'a nawa biyu in azhar ne hudu in haka dai in magariba uku kayi ta kaman yanda take thumma tafata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila abi bakr fa qala sai annabi ya juya wurin abubakar radiyallahu anhu yace mishi inna shaytana ata bilalan wa huwa qa'iman yusalli yace shaytan ne zo wa bilal wa huwa qa'imun yusalli alhali yana yana sallah fa akhbar ne fa adja'ahu fa adja'ahu sai shaytan ya kwantar da shi falam yazal yuhaddi'uhu kama yuhadda'u as-sabiyu shaytan bai gushe ba yuhaddi'uhu yana lallashin shi kamar yana ke lallashin yaro ana ɗan jijjiga shi ana abun nan haka nan shaytan ya taimishi hatta na ma sai da ya bacci ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا- بلالا فأخبر بلالا بلال كو ورسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله أبا بكر تو- سي- ف- منين؟ ثم دعا رسول الله بلالا النبي كرا بلال سيجي مش إذن أبن ديجا وأبو بكر كو فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله إن شيدا كيمون زون الله لي واتو شيئا نيمش وسواسي shaidan ya mai waswasi yana cewa ai ka dan huta ka kwanta ba komai ai zaka tashi ba wani abu wannan waswasin shaidan ne Allah zai yi waso yasu fi sudurin nas min aljinnati wan nas dan minti bai fi minti biyar ba shaidan ya mishi waswasi ya kwanta ya bar wannan sallah har lokaci ya wuce suka zo wannan abu to yanzu muna babu nahyi ala salati bil hajira wannan babi an hana yin sanna bil hajira hajira shine lokacin da rana take tsakiya wato ta fi tsananin zafi lokacin rana ke kan mutane ba wannan inuwa balle a fara samun sanyi sanyi to an hana yin sallah a wannan lokacin me aka ce haddathani yahya an malik an zaid bin aslam an ata bin yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إن شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة منذ الله صلى الله عليه وسلم أن رويته شي عطاء بن يسار شي ما تابعيني كم من ينتابعي دنا إن كل را مالك yana rawaito hadisan nan ba tare da an faɗi sahabin da ya faɗi wannan magana ba alhali wayannan kuma ba su ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma manya manyan malaman tabi'ai ne profesoshi manya-manyan malamai wurin su ake karɓar ilimi a madina bayan sahabbai wurin su ake karɓar ilimi to fa'idan irin wannan hadith fa'idan irin wannan hadith a wurin masana wanda suka fahimci fiqihu wani lokaci har ya fi marfo'i falala domin in marfu'i ne wanda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye akwai matsala matsalar shine ina fiqihun hadisin zai yi an shafe shi wani labari ne an gama da shi wani abu ya zo ya wanke shi ko ba zai yi haka ba to amma in babban malami ne bayan auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ake koyar da ku haka yake koyar da wannan ilimi kenan akan wannan ilimi wannan babi ya tsaya iyakan ilimin kenan na wannan babi kun fahimci wannan wato iyakan ilimin a wannan babi kenan tun da babban malami ne sannan kuma an san ba sa ƙarya dole ya ji shi ne daga wani sahabi kuma duk sahabai udul duk wani sahabi adali ne saboda haka rashin sanin sahabin da ya gaya mishi bai cutan mu domin me amfanin sanadi sanadi domin a duba a ganin mutumin nan da ba a faɗa ba adali ne ko ba adali ba to in sahabi ne ba a faɗa ba fa ai kun san daman duk sahabbai menene adilai ne saboda haka bai cutar da irin wannan hali marasi suna da ƙarfi ƙwarai wurin fuqaha to nan shi ma tabi'i ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shiddatal harri lalle tsananin zafi wato na layini min faihi jahannama wato yana daga cikin wato fadin zafin jahannama ko ko faih farawan yana daga cikin zafin tafasar jahannama huce fuci ko tafasa domin jahannama tana tafasa don zafinta fucinta har yakan kawo wa mutane cikin duniya ko ko faɗin abin da take yi tafasan da take yi fahim shi ma tafasa to fa idza shadda haru saboda ka in zafi yayi tsanani da rana fa abridu an salat saboda ka ku yi ku sa sanyi a cikin sallah sanyi ma ku tsaya kan ranan kaifin wannan zafi ya rage shine abridu wato ku saka sanyi akan daga sallah ku bar ranar ta dan karkata ta yi sanyi domin kakka fito cikin rana wanda ke zafin jahannama ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam qala ishtakat an-naru ila rabbiha fa qalat ra ita wutan jahannama take kuka take kawo ƙara kuka wurin ubangijinta tana cewa ya rab ya ubangiji na akala ba'dhi ba'dan wani sashe na na cin sashe wani sashen jahannama yana cin wani sashe wani sashe bai kai zafin wani ba sai wannan mai zafin ya ci wanda bai kai shi zafi ba sai ta kawo ƙararar ya ubangiji na wani sashe na na cin sashe fa'azina laha bi nafasain sai Allah ya mata izini ta yinka samun numfashi guda biyu fi kulli amin kowace shekara nafasin fi shita'i wa nafasin fi sayf numfashi lokacin sanyi hunturu da kuma saif lokacin rani zafi sai Allah ya ba ya ba wannan jahannama numfashi biyu kun ga numfashi ai shaka ne da kuma me fitarwa to lokacin da ta fitar din nan shine tsananin me zafi lokacin da ta shaka kuma sai zafin ya me ya rage sai sanyi zam harira sai sanyi saboda haka kenan a shekara ana samun zamani biyu wanda yake da tsananin zafi da kuma wani zamani da sauƙi sanyi to wannan numfashin jahannama ne to nan malamai sun kasu kashi biyu duka malaman ahlus sunna suna cewa eh wannan majazu tashbihi ne wasu kuma suna cewa a haƙiƙa ne kowane daidai ne da ya dame mu ba kuma menene in dai ka ji tsananin zafi ka san daga ina yake daga jahannama yake in ka ji tsananin sanyi kuma wani numfashi ne na jahannama Allah ya kawo shi don rahama ga talikan shi batta da wannan zafin ya halaka al'umma gaba daya sai aka bata wannan numfashi guda biyu eh eh eh wadin zara zara saboda haka duk wani yanayi ya zo yana dauka ko zafi ko sanyi haka to mu ma nan da wani hadisi yake sanyaya sallah lokacin tsananin abridu eh anisala wannan akwai irin wannan za su eh to mu nan bai kai tsananin kasan makka ba wurin zafi domin ce in rana ta fito take tsakiyar zafin na da tsanani kwarai da gaske to amma muna nan abin da ake kira capital istiwa equator saboda haka zafin mu bai da tsanani kamar zafin su can in ana zafi amma kuma in ka duba a cikin shekara zafin da ke nan in ka hada shi ya fi zafin su can to ko nan ɗin maimakon a yi sallah zawali yana zama nawa nan yanzu sha biyu da nawa da zawali da ishirin da biyar da sha takwas ko to ba laifi in an yi sallah karfe ɗaya ba dai ɗan kaifin ya rage ba shi na abri dubi salam kaifin ya rage maimakon a yi ta daidai lokacin zawalin nan rana na kan mutane domin in ta karkata sosai ana samu nan inuwa to ɗan inuwan nan yakan rage mata zafi to wa haddathani an malik an abdullah bin yazid مولى الأصر بن سفيان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن ألويت لك أبي هريرة شي وأن عبد الرحمن بن Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban tabi'i ya ruwaito daga Abu Huraira cewa mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan shaddal haru idan zafi yayi tsanani fa abridu ala sala wato ku yi sanyi da sallah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannama domin tsananin tsananin wannan zafi min fayhi jahannama yana daga cikin bushi na wato na jahannama وذكر أن النار اشتكت إلى ربها كما يأنبت تشيوى شي منظر الله صلى الله عليه وسلم وتا تا كيك على زواج أبنج جنتا فعادنا لها في كل عام الله متى إذني أكون شكرا بنفسين تهنك نفاشي بيو نفس في الشتاء ونفس في الصيف ta yin ƙayin numfashi lokacin sanyi da hunturu da kuma lokacin rani da tsananin zafi to wa haddathani an malik an abi ziyad an an an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wannan an ruwaito a'raj ya ruwaito daga wa daga abu hurairah shi ma abi zinad yana daga cikin tabi'ai tabi'i ne ya ruwaito daga wani tabi'i wanda ya ruwaito daga abu hurairah mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shtadda al-harru idan tsanani idan zafi yayi tsanani fa abridu an sala wato ku sanyi da sallah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannama domin tsananin zafi yana daga cikin bushi na jahannama ko ko tafasan jahannama anan ya kawo mana hadisai guda uku duk ma'anarsu ɗaya amma na farko ya ruwaito shi daga ata ibn yasa sannan ya tsallako ya dawo zuwa ga wannan Muhammad bin Abdulrahman bin Sauban sannan ya zo daga A'raj an Abi Huraira na ƙarshen nan shine marfu'i shine marfu'i kamar yadda ulama ul hadith ke so shine amma shi Malik ya fi son na farkon nan ya fi son Ata ibn Yasar domin babban babban malami ne ana ce mishi amirul mu'minina fil hadith don yawan hadisan da ya haddace to ashe ana kula kuma waye rawaito hadisi ƙarfin wanda ya rawaito hadisi ana kula da shi ba kawai jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun ya fi haka yadda hadisin yake kamar yanzu cek ne kage banki da cek dan cek ko an sa hannu cek na banki manaja ya ga cek an saka hannu ka ba da dubu goma zai bayar ko to in an zo mishi da takarda ba cek ba shi ne wannan shi ne cek ba union bank mutum ya saka hannu ya aika to an kai wa banki manaja zai bayar da wannan cek in ba tare da wani shakka ba to amma wani ya zo da takarda kuma daga mai account takarda ga wani malam wani ka bashi naira dubu goma ya sa hannu zai iya bashi zai iya bashi in ka sa masalan dubu biyu dubu uku zai ce ba komai dubu biyu dubu uku ko makarya ne da ya ba komai na biya to to haka hadisai suke wurin su malik hadisin da ya zo da check original shine wanda manyan malamai suka ruwaito manyan malamai suka ruwaito shi ba sa shakkan shi kuma hadisi zai iya zuwa eh ga shi dai mai bankin ne mai account ne ga signatan shi da gaske ne kuma komai yayi amma bai zo da takardan da ake bukata ba kun gane ma'anar shi bai zo takardar da ake bukata ba cikin mutanen da suka ruwaito akwai mai sauƙi-sauƙin ilimi ilimin shi bai kai na can ba to sai ku ga sun ɗauki hadisin wanda babban malami ne ko da yake bai jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bar na wannan domin bai kai wancan ilimi ba amma shi wannan kuma ya jingina zuwa sahabi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimta haka ashe kenan malaman nan in sun ba da fatawa sun ba da hukunci kakka tambaye su ina hadisin ka kuma hadisi ka ce marfu'i musnad a'a ilimi ne wanda Allah ya tsare shi da su su suka san mafitan wannan ilimi saboda ka duk abin da suka yanke hukunci ba sa son saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a su ne ma ke mishi da'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a nemi ilimi kuma in za ku ɗauki ilimin nan ku ɗauke shi wurin malamai kuma in za ku ɗauke shi ku ɗauki malaman ƙarni na da masu bin su da masu bin su kuma kai ce ba to wurin su ake ɗaukan ilimi saboda haka irin wannan ilimi sai mai riko da shi duk abin da suke faɗa suna faɗan shi ne da da ilimi ba wai da son kai ba ina mai cek sai ka rubuta dubu goma eh to bari ba mu yi fato mu je
wannan bayani da ya taso musamman daga su malamai na mutsalar hadith eh akan cewa waɗansu ma su ga cewa waɗannan hadisai na muwatta babin mafalai eh da hadisin da ba a ɗaukaka shi ba zuwa ga zuwa ga sahabi sahabi ko zuwa ga wasu asunan da yake za mu ga wannan ilimin da malamin ya fito mana eh sun san shi ne suka bige ne ba san shi ba ba su san shi ba wannan muwatta malik na'am malik ɗalibai wa'yansu suka zo suka karanta shi a gaban shi shi ya karanta su ya gara musu kwana arba'in bayan sun ƙare kwana arba'in sai ya ce ba ku fahimci komai ba ya gaya musu ɗaliban ya ce littafin da aka rubuta cikin shekara arba'in yanzu kun karanta shi cikin kwana arba'in to me kuka fahimta
kadai ko tartibin adillan nan akwai ilimi a ciki da mutanen wa'annan malaman nan da tabi'an nan manyan su ne fuqaha as-sab'a manya-manyan malamai wanda kowa ya yarda cewa ilimin sahabbai na Madina ya tattaru a wurin su kuma wurin su ya karatu saboda ka ya san yanda yake dauko hadisi ya jera shi sannan kuma in Malik ibn Anas ya yi littafi al-Muwatta me yasa ya musu suna al-Muwatta yace wata'anin nasu alayhi bayan ya rubuta shi kuma sai ya kai ma manya-manyan malamai kowa ka duba in kana da wani abu mulahaza ka kawo aka ba manyan malamai suka dudduba suka dawo da shi suka ce eh yayi wato mutane sun yadda da shi akan wannan littafi ba sun kana karanta motsa malik ba wai littafin malik kadai bane a'a littafin da malik yayi da kuma malaman zamanin shi duk sun yadda da shi ba mutum ɗaya bane to yaushe malami irin malik muwatta ya mutu malik hijira tana shekara 179 shekara 170 da nawa da tara ya rasu to kaga in ka cire shekarun bayan hijira ba- wato bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa goma sha uku ko wani ya cire goma sha uku ya gaya mana shekarun da yake bayan ƙasa shi kanshi an haife shi hijira tana tisa'in da hudu da uku ko hudu Ti- to tisa'in da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shekara ɗari ba a cikin kabari bawan Allah nan an haife shi sai bawan Allah nan irin wannan malaman madinan nan su ce muna karɓan hadisin da tabi'i ya ruwaito ya jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin mun san wa'annan malamai ne ba sa gaya muna mutumin ne don sun san dukan su adilai ne suka ce muna karɓan irin wannan hadisi sai yaushe shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka ce a ban karɓa wai shi bai karba na ɗaya in an tambaye ka sanadin hadisan tun daga buhari har suwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani mutum ɗaya da ka sani ko akwai wanda ya sani to shi kuma wayannan ruwa ta ɗin duk ya san su an san su ƴaƴansu matansu komai an sani gidajensu an sani halayensu duk an sani ta irin wannan manyan malamai su yanke hukunci sai daga baya sai wasu zo su ce a abu ba makaran wannan ba hujja ba ne ba hujja ba to menene hujja to wannan ne matsayin farko-farkon ɓallewa daga ahalus sunna da jama'a domin in ka buɗe wannan ƙofa kai yau wani ɗalibinka gobe kuma zai buɗe wata ƙofan har za a zo ma a ƙaryata littafin Allah a ƙaryata sunnan manzon Allah ko bai faru ba ya faru kuna ganin da a ƙasan nan malamai manya-manyan malamai masu tsoron Allah ba sa cin haramun ba sa ƙarya masu tsoron Allah amma da ya ɗauki littafi kamar risala ya karanta ya yi imani da shi ya san ba ƙarya amma yanzu za ka ga mutum ɗalibin ɗin sai ce a wannan littafin ma duk kurakurai ne a ciki sannan babu takawa ba tsoron Allah ba ma ilimin babu shi yace to sai ya koya ma mutane rena malamai domin shi ma yana ƙare sukan wayannan malaman ba za a daɗe ba ɗaliban shi za su fara sukan shi shi kan shi to abin kuma zai kai in ka rusa irin wayannan malamai za a zo a kai a immatul fuqaha su ma ana rusa maganar su kai za a zo ana rusa maganar sahabbai ba ba an zo ba yanzu ana zagin sahabbai ana la'ana su domin an wuce to nan gaba ma har sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi domin a cikin su akwai wanda suke cewa ai Jibril ma da ya zo da wahayi Ali ibn Abi Talib ya kamata ya kai waye kuskure ya ba Muhammad duk ba kofa aka bude ba saboda haka ku tsaya akan abin da malaman farko suka daddale shine hujja Allah ya taimake mu to
فليصلي كما يصلي في وقتها eh ciwo da ke ciki na cewa mutum ya yi sallar lokacin da ya tuna ya yi shi kamar yadda ainihin da zai yi shi a lokacinsa eh sai kuma ya ce su tashi su bar nan saboda akwai shaytan a eh wannan wuri to su ciwon da nake son mana a nan yanzu mutumin da yake zaune a gida shi ɗaya kan mantar da shi ya fita sallar asuba ya kuwa zai iya saboda wannan hadisi ya kaura cewa ya tashi
wannan tambaya mi- tana da tana da muhimmanci kwarai kun gane tambayan nan Allah ya saka maka da alheri wannan hadith Malik ya fito da shi babin naumi anis sala ya fito da shi babin mutum ya yi bacci sallah ta wuce shi in ya zo ya tuna ko ya tashi ya rama wannan sallah kamar yadda yake yin ta a lokacinta saboda ka an kulle cewa ramo sallah yadda take haka za ta zama ko to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce iqtadu mu tashi mu kori mu bar wurin nan akwai shaɗan a wurin nan da suka tashi a firgice sai da suka matsa gaba suka yi shin akwai fikihu a cikin nan ko babu fikihu babu fikihu babu fikihu matsalan mutum na kwance a gidan shi ya sa agogo ya tada shi kamar yadda annabi ya ce bilal ya tada su ko agogo ya ta ya ta kuka sai ka- bacci ya sa maka danne agogon ka ci gaba da bacci can sai rana ta fito ka tashi a firgice shikenan sai ka fita ga ɗakin ka ka koma wani ɗaki wai gidan ma gaba eh wai gidan ma gaba ka fita da gidan ma gaba ɗaya a'a hadisi bai maka wannan me yasa domin fiqhun hadisin anan ba ku ga annabi s- da bilal ya tashi domin ya kare kanshi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da ya ɗauki raina shine ya ɗauki ranka ba wannan da ya ɗauki raina shi ya ɗauki ranka wato ba laifina bane ko ba laifinka ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗaya hadisin haka yace Allah na ɗaukar rai da Allah na so mu sallah a wannan lokacin da Allah ya dawo muna da me da ranmu sai ya nuna ashe ambatan shedan a can idafatu sharri ila shaytan ne ba ila Allah ba fa inni nasitu huta wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura ya mance da kifi shi ya manci ya faɗa ni nasitul hut amma baka jingina shi zuwa ga Allah sharri sai ka jingina zuwa ga wa shaytan amma asali wa ya mantar da kai Allah saboda ka su malik sun fahimci wayannan abubuwa ta'adduban ma Allah ne ba fiqihu ne za a fitar da shi na aiki ba saboda ka aiki ba a sa aiki wannan uslubi ne na adab da Allah maimakon ka ce Allah ya mantar da ni Allah a'a sai ka ce Allah shaidan ne sai ka jingina sharri zuwa gawa shaidan amma ba babin fiqhu bane kuma shine cikin abubuwan da muke gaya musu su yi hankali da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin nan gaba wani zai ce ai an ruwaito in ka tashi kai bacci ka fita daga gidan nan ka koma wani gida ya fitar da fiqihun da babu nan ba shi dan yayi ba Allah ne yayi amma adabin mumini bai jingina sharri zuwa ga Allah shi yasa abubakar ya ce in nai daidai to min Allah amma in ne kuskure daga wa daga shaitan baka jingina sharri zuwa ga shaitan babin adab ne wannan ba babin fiqhu bane a fitar da ahkam daga gare shi saboda daga cikin hadisi daya ba komai na ake fitar da ahkam ba su ake fitar da ahkam din fuqaha sun mu tsaya akan fiqhun da suka fitar kada kuma mu fito da wani fiqhu daga wanda ba su fitar da shi ba Allah shi da mu saboda haka in ka tashi kakkace kuma zaka rusa gidanka ka koma wani wuri eh eh haka haka eh eh haka haka eh o za a mishi operation eh eh to wanda aka yi wa allurar bacci don operation za a duba halin shi in halin shi ya zo matsalan ya yi accident ne ko wani abu wanda ba a iya jira dole ne a mishi wannan yayi bacci to wannan yana cikin wanda dalili ya sa ya suma ba zai rama sallah ba amma in wanda yake ana iya sa operation karfe takwas ana iya sashi sha biyu ana iya sashi duk wani lokaci kaga akwai khiyar to wannan zai rama sallar shi wancan an cire wanda mutum bai da sababi bai iya ba yadda zai yi amma in mutum ya sabbaba wa kanshi zai rama kamar misali wanda sha giya ya suma ko ya sha kwaya ya suma sai ya rama sallah domin me shi ya sabbaba wa kanshi to wanda zai yi operation a asibiti ana kiran shi elective operation elective operation shine likita ne za su ce kai muna so maka aiki amma a bari sai sati mai zuwa ko a bari sai gobe ko jibi wato ba emergency ba ne to a nan likita musulmi ya kamata su taimaka ma irin wannan marar lafiya in za a mishi operation an san kuma lokacin sallah zai wuce sai a sa shi farkon sallah kamar in azahar ce ya haɗa azahar in shi da ne da la'asar in kuma daga magariba ne a bar shi magariba shi da isha'i domin sai bayan alfijiri zai me zai tashi shi yasa ake son musulmi ku shiga aikin asibiti Allah shirya da mu to babu nahyi an dukul eh a a a a eh to eh to yana daga cikin to yanda muka yi ka'ida ku bari mu tsaya kan babin sallah a babin lokutan sallah za mu zo kan shi ya hankali eh eh eh maganar lokutan sallah
saurara
o du'a'ul istiftah eh to har yanzu ne kun ga muna majalisin menene hadisi da fiqhu tsaku ji tsaku ji ku yi hakuri hadisin yanzu muna maganar lokutan yin sallah in mutum yayi bacci in mutum yayi bacci lokacin sallah ya kufce me zai yi to yau in ka ɗauke mu zuwa istiftahi har mun ƙare alwala har mun kabbar ta sallah Allahu akbar to yaushe muka kai wannan za mu zo kai hankuri domin me yasa muku ku yi hankuri domin ku ga komai da dalilin shi kadai dama matsalar mu yanzu me yasa aka kwace mu aka kwace ma malamai ilimi domin suna tsammani duk abubuwan nan da ake faɗa babu dalili shi yasa karanta irin littafin nan yake da muhimmanci kwarai domin zaka ga dalilin malamai me yasa suke gina hukunci ku yi hankali mu tsaya akan babin da muke magana akai kada ku ɗauki hankalin mu kuma zuwa wani babi can yawa yawa. eh haka eh haka أم ورقة haka shine ai shi sa ka ce litafaqahu fi din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'anahum yahdharun ba makawa Kur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba makawa sai an ji an koyi fahimtar su ba kawai nasin ba sai an koyi fahimtar su to wurin wa zaka koyi fahimtar nan wurin malamai shi kuma malamin nan dole ya zama ya koya wurin wani malami shi ma domin ba wanda ake wahayi ko akwai wanda ake wahayi to shi ya fitar da mazhab shi ya fitar da mazhab saboda haka kullum ka tsaya akan mazhab na salaf wato salaf suna da mazhab ka tsaya kan shi kamar yanda qur'ani ba yana da riwayoyi da qira'a ba mutum zai kirkiro qira'a shi yanzu alif lam mim zalikal kitabu sai ce alam zalikal kitabu ya karanta shi lugatan dole sai da riwaya to haka fiqhu yake da riwaya haka fiqhu yake da mazhab suka koyi fikihunka daga malamin da ya koya daga wani malamin da ya koya daga wani malami har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai ka tsira ashe mu dawo karatun fikihu ka dauki fikihu ka kai ma malami karanta mu kai aiki da shi ba ka ce shi ya maka fikihu ba karanta mu in kai haka ka kulle babin fitina sannan ga littattafan nan kamar yanzu risalan nan da muke magana risala kitabun risala shekaran shi dubu ɗaya dubu ɗaya littafin da aka shekara dubu ɗaya malaman da ba abin na duniya da suke bukata iyakan ilimin nan ne kawai suka bautawa yana daidai da yanzu zamani malami kowa na so a san shi faɗa muke duk faɗan da muke a nan ba kowa na so ya zai fito bane a san shi to ina za ka sami ilimi a wurin wannan saboda haka mu koma kan wannan ilimin mu sa ikhlasi wannan ya ishe mu mu shiga aljanna ya ishe mu mu shiga aljanna saboda haka ku bar zurfafawa cikin wannan al'amari ku yi wanda zo muku iyakan shi kenan ikhlasin ka Allah yake so yawa to bari mu eh bari yayi magana eh sallan mahaukaci o mahaukaci sai ya farfado a faƙa majnun ba zai rama ba wa ahlama sadi ba zai rama ba domin duk ba laifinsu ba ne suna da hukuncin wanda yake ya suma amma wanda yaro yake shan kwaya yaro yake shan kwaya ya haukace bai san inda yake ba sai yanzu ya warke ya tuba to sai a kirga kwanakin nan da yake haukan nan bai sallah ya rama wayan salloli bai da rangwame domin me shi ya jawo wa kanshi wannan ne hauka to in kuma shekarun na da yawa dama in za ka yi ramkuwa in shekarun na da yawa shi ne sai yin ƙayin sallar yanzu kowace sallar yanzu ya yi ta amma ba shi ba nafila nafiloli kuma ya aje sa gefe domin a wuyan shi akwai farilloli da yawa sai ya ƙoƙari lokutan nafila ya ta yin farilloli a jere ya ta yi ya ta yi zai iya ƙidaya sallan shekara biyu ko uku ne yake wannan haukan ko hudu ko biyar ya ta yin su in bai san adadin ba kuma matakar bai sani ba aka ce sai ta yi hasiran da ya ji zuciya shi ce kai alhamdulillah dai na rama wannan salloli Allah shirya da mu to wani sun ci tsaya wannan ba a'a so ai mun zamu shiga kitab ne wala kare wannan dan kadan ne to babin nahyi an dukhulil masjid bi rih as-sawmi wa taghdiyatil fam wannan babi haddathani an malik an ibn shahab an sa'id ibn sayyid أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الصوم سعيد بن مسيب da shine babban malaman tabi'ai yana cikin fuqaha as-sab'a na Madina ya riwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man akala min hadhihi shajara duk wanda ya ci daga waccan iccenya fala ya ƙarab masjidina kada ya kusanci masallacinmu yu'zina bi rihi sawm yana tutar da mu da warin tafarnuwa ashe waccan shajara ma'ana kenan ita me tafarnuwa wato wanda ya ci tafarnuwa ba hana ka cin tafarnuwa ba amma ran da ka ci tafarnuwa kada ka zo masallaci kana cutar da mutane da warinta domin wani ya ji warin tafarnuwa kamar ya haras kamar ya amai saboda ka in ka ci tafarnuwa ka tsaya can gidanka kai sallah kar ka zo ka cuce mutane da wannan tafarnuwa yaushe duk abun da zai cutar da mutane ya haramta ka zo da shi masallaci to yanzu akwai wani abu mutane sukan sa wani takalmi da safa eh in ya cire wannan kafar shi daga takalmin da me yake yi to haramun ya shigo cikin masallaci da wannan sai dai zai wanke kafar shi ya shigo ba safa domin zai cutar da wa to ya zo kiyasi da wannan ma ya haramta duk abin da zai cutar da masallata ya haramta ka kusantar masallaci da shi to lebura fa da ya nini a rana ya yi gumi yana wari yana ɗoyi shi ma yana cutar da mutane? to billahi ya nisanci masallacinmu ya samu wani wuri ya wanka a makaniki yana bai da wari aiki eh to wanda yake dokan-dokan shi ma amma da yake shi ba wari ba ne su za su iya zama can bayan sallah tunda bai tsammani warin injin yana da wani aibi ba bai da aibi saboda haka shi ba za ka haramta miki ba amma duk abu na wari da zai cuci mai sallah to ya haramta ka shigo ka cutar da mutane mai warin ƙashi to tsaya shi mai warin ƙashin nan yana cutar da mutane ba eh baya cutar da mutane baya cutar da sannan kuma ku ga wani yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da yake so shine turare ya kamata musulmi kullun ya zama muna cikin kanshi kanshin turare yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle kuma ana so in zaka zo masallaci ka sa kwalliyarka to taba walinta yana sa mutum ya haras eh eh a'a wanda ya sha taba ba shi wanda ya sha ba in ya zo yana sallah kusa da wani mutum to wannan wanda ya sha taba na ɗaya dai ta ba almubazzaranci da kuɗi ne in ya kai almubazzaranci da kuɗi to haramun ne don almubazzarancin kuma in za ta cutar da kai a jikinka rashin lafiya don cutarwa ta zama haramun amma ita fi zatiha ba za a iya ce mata ga hukuncinta ba domin bai halatta mutum ya ce abu haram bai da nasi wurin wa Allah amma in za ta kawo ɓarnar dukiya haram in za ta kawo cutarwa ga lafiyarka haram to shin wanda ya sha taba ya san kuma za ta cutar da masu sallah ya haramta ya zo masallaci ya tsaya can inda ya sha taba shi ya sallar shi in ya san za ta cutar da mutane nan dai abin da muke samu duk abin da zai cutar da masallata kada a shigo da shi qiyasan ala wannan hadisin to wa haddathani an malik an abdurrahman bin mujabbar annahu kana yara salim salim ibn abdullah idza ra'a al-insana yughatti fahu وهو يصلي جذب الصوب عن فيه جذبا شديدا حتى ينزعه من عنه فيه wannan an ruwaito ne daga salim bin abdullah salim bin abdullah inna yana cikin manyan fuqaha na madina na tabi'ai wato su ne masu bin sahabbai wannan salim bin abdullah inna dan dan abdullah bin umar ne wannan abdullahi abdullah bin umar Umar ya haifi ɗa Abdullahi faƙihi wannan Abdullahi ya haifi ya haifi yaro Salim faƙihi to shi in ya shiga masallaci ya ga mutum ya rufe bakin shi haka da ƙyalle sai ya biya tuzge wannan ƙyallen me yake sai nuna wato ya je ya ci tafarnuwa amma yana so ya dari mutane waye ɓoye domin nan ka shigo da wani abu wanda baya cikin ibada ka zo ibada kuma ka rufe baki kun gane wato kada ka yi hila kada ka in hana abu kada ka hannu kada kuma ka yi mishi dibara saboda ka in yaga haka yakan yi kushi ya je turge ma mutumin da buɗe bakin shi domin wayannan ba ta son bid'a ko yaya take ko yaya take karama ba sa son bid'a shi yasa wurin Malik fatawan wayannan mutane ta fi mishi karfi akan ko da hadisi zo zo mishi daga Baghdad ko daga Misra ko daga Makka fatawan wayannan mutane domin ya san ba sa shiri da bid'a ko yaya take mutum ne fa kawai yana sallah ya rufe baki haka kawai sai ya ji wani ya cire ka zo mana da wani sabon abu cikin masallaci to in wannan ya baka fatawa yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ba a yi zaka shakka shi domin ba sa yadda da bid'a saboda haka nan Salim ibn Abdullah ibn Umar hujja ne akan cewa ba ka rufe bakin kana sallah cewa kuma ba hila in ka ci wannan tafarnuwan kakka zo muna masallaci ka tsaya can waje to da nan muka kare wannan littafi na hukutu sala wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in eh eh malam umar eh tafarnuwa eh a eh to a wannan tambayar cewa wanda ya ci tafarnuwa wanda ya ci tafarnuwa wadda aka cire mata warin tafarnuwa ta zama kamar magani kuma wato warin ba a jin shi shi zai zo masallaci eh wannan zai zo masallaci me yasa domin illa dalilin da aka hana shi zuwa masallaci dan warin da ke cutar da mutane to yanzu kuma ya ci bai cutar da shi ni da na tsammani tambayar da za ku yi akwai wani wuri kamar ka je misira al'ummar ce gaba ɗaya dukanta al'ummar ce gaba ɗaya dukanta tana son ita fa tafarnuwan ba ta abinci sai da tafarnuwa kowa cin shi yake yi kuma in sun gyatsan tana fitowa amma ba ta cutar da su dukansu shin wa'annan dukansu za su tsaya gida ne ba za su yi sallah ba ko ko su zo su haɗu a masallaci su yi sallah domin tafarnuwa ba ta cutar da su kun gane fikin su su zo su yi sallah a masallaci domin ba sa cutar da juna da me da warinta ta zama musu al'ada amma in wani su zai zo nan mu ba al'adar mu bace to kai shigo mana masallaci ya zo cuce mu da me warin tafarnuwa
da wani san eh eh eh haka eh wato wanda yake da farilla ina shi ina nafila wanda yake da farillu akan shi ramuwa ba shi ba nafila sai ta sai ta duk lokacin da zai sallah sai ta yi wayannan farillun domin sai ka cika farilla sannan a yi maganar me a yi maganar nafila sai sai ya ajiye nafila ya ta yin farillun har sai ran da ya ƙara farillu sannan ya dawo ya ci gaba da yin farilla lokacin da nafila wa alaikum salam eh yana da matsalan ne hauka eh mai hauka saurara mara na mara in hauka shi in hauka shi wani yana da hauka ƙari'a wato takan zo mishi ne ko lo- ko kamar yana da basir ko masu ciwon typhoid ko masu mace ta haif irin da hauka ce mai zuwa amma ta tafi in ta tafi yana nan da hankalin shi ya sa abin da yake yi to wannan in ka sallah in kai sallah bayan shi akwai sallah amma wanda bai san abin da yake yi ba mahaukaci ne ko da yake ya iya arkan na sallah ya sallah ya komai amma dai an san shi mahaukaci ba ta gujewa to wannan sallah bayan shi sai a rana sallu ala nabi akwai malam muawiya dan agajin mu Allah ya ma mahaifin shi rasuwa a sashi addu'a Allah ya gafarta mishi wane ne sallallahu alaihi wa karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا عليك توكلنا وإليك علمنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل والله خير حمزه وهو أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير ما سألك من نبيك وحبيبك ومحمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك ومحمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ما هو ما لم أوين الله يغفر تامسا سورة من سوى gabata duka Allah ya ji kansu sauran ah, sultan da suki wadda Allah ya yi mana suwa da su da wasu bayan Allah da wata mata duka Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ba mu cika da kalmar shahada Allah shahada mu da su jannatul firdausul a'la rabbana atamim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir allahumma salli ala muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Fatiha.
Allah ya baka